فاته لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فالتطافي بنظرة تأتي لنا ذي الظفر نعم.
وجود رسول الله يشبه دمية wuyan nan na manzan Allah ya yi kama da wuyan sura إذا فرق الأشعار idan ya rarrabe gashin nan na kansa يبدو sai ka ga wuyan nasa yana bayyana ويلمع yana walkatawa yana haske kamar munduwa walwal wuyan manzan Allah وكاللؤلؤ المكنون Mm.
مسكه والمسك عرقه arƙuhu gumin manzan Allah kamar wato ainihin wato lu'ulu'i ne abun ɓoyewa wajen ƙyalli kamar gwal ne irin wannan ake ɓoye shi na ana buɗe shi yana walwal haka gumin manzan Allah idan ya so ya yi gumin
نعم والمسك عرقه ƙamshinsa kuma kamar almiski ne gumin Wanne?
manzan Allah فمثل رسول الله shehu ya ce misalin manzon Allah لم يحظى مجمعه wata matattara ta jama'a duk duniya har lahira bata taba tara irinsa ba
وأحلام خلق الله annabi muhammadu shine mafi juriya ga halittar allah أعدل خلقه mafi adalcin halittar allah من الناس أفخاء shi mafi baiwa ne ga mutane duka ya fi kowa baiwa sallallahu alaihi wasallama بل من الناس Domin shi أشجأ ashja'u shine mafi sadaukantaka da mutane duka
ويخدم للآلين yana hidimta yana hidima ga iyalansa saboda tawaru da girmama su يخسف نعله yana ɗinke takalminsa idan ya katse ويقطع لحما yana hidima ga iyalansa har yana yayyanka nama idan za su yi girki وهو للثوب يرقع kuma annabi yarƙau yana ɗinkewa da saubi ga tufa idan ya yage أشد حياء shine mafi amarya budurwa da take akan darbuka shine ya fi ta tsananin kunya وهو ياتي لمن دعا yana zuwa ana an juya ya zuwa ambaton halaye ko muna cikin sufofi wawa ya ci liman da yana zuwa eh wato du- zuwa duk wanda ya kiraye shi ويغضب للمولى yana yin fushi kuma saboda Allah yayin da aka taba Allah to sannan ma'aikin Allah yake yin fushi na'am إلى الحق يرجع zuwa kuma gaskiya yake komawa kullum cikin batunsa zuwa gaskiya yake komawa na'am
ولم يتورع عن حلال walam ya tawadda shi manzo baya yin tsantseni an halalin a bisa halali ولو حلا ko da halalin nan ya yi daɗi annabi yana ci ana kawo abu ina ina karɓa na hadiya
ولم تلفه يشبع babu kana samunsa yana ƙoshi في غالب الوقت cikin mafi rinjayen lokacinsa
ويركب أحيانا jawadan جوادا yana hawan ingarman doki wani lokacin ومرة حمارا wani lokacin kuma za ka gan shi akan jaki وحين راجلا wani lokacin kuma za ka ga manzon Allah ya taƙalla'u yana cirata rajilan da ƙafarsa ɗagawa ra taƙallu'i ƙula'u shi ne taƙallu'u Eh, waigensa ne ƙula'u tafiyarsa ce ƙula'u waigensa ko ƙula'u manzo akwai ijiya na sifar annabi ko in yana in yana tafiya cirata ne yawwa idan kuma waige ne baya yi juyawa ne gaba daya
كذلك في الملبوس haka nan a cikin abin daurawa na tufafi ma'aikin Allah yana daura duk abin da ya samu والطيب فائح amshi kuma yana tashi daga cikin jikin manzala يجالس shi أقواما manzala ba turare yake sawa ba jikinsa ne jikinsa ne yake da ƙanshin idan ma iyalai suna son turare ko su haɗa ruwa su yi turare sai sun samu gumunsa gumunsa ne su isa in suna da kuma shi zafi baya damunsa sanyi baya damunsa har ma yi wa sayyidina ali ramana baya jin zafi baya jin sanyi kuma daga sayyidina ali mafi yawan sharifai a yanzu haka suke da wannan gadan ko sharif an mafi yara masa damuwa da zafi masa kai ka sani zafi ko sanyi ba duka sharifi ba ne za ka ga yana damunsa wannan ramana da yawa sayyidina ali ne shi haka yake amma annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ga suna son gumunsa sai sai ya shiga ɗaki ko ya zauna kawai kuma sai ya yi gumin shi gumin yin yin gumin yake sai kuma sai kuma ya kallafa a kansa sai ya yi bacci sai kowace ta zo wacce ka san ko ina akan samu wance da wance sun fi shiri wance da wance sun fi shiri ba haka mata suke mako da kenan sai na rubu hannu na mai kafaɗa zan ji labari ko wani mata da yawa ya san wannan to da yawa za ka ga matan manzala da wance da wance da wance to dama idan ma ake ya shiga wannan yanayin ya yi bacci suna son gomin to da wance da wance sai su haɗa kai sai su je su a ƙukiya sai su kwasa kowa sai ya kwasa da wance da wance ma sai su zo su ma su kwasa aka saka suke to kowace in ta kwasa gumin annabin in ya gama ba su sai ya bushe baya ba gumin kowa ga kyalli ga ƙamshi to komai yawan kwalba babban suka ɗan ɗaga kaɗan a ciki to turaren da ba a jin wani turare mai ƙamshi kamar su kenan cikin manzon Allah to a jikokinsa wanda aka ba wannan maulamu shi hamada tijjani shehu baya sa turare gumunsa ko jikinsa yana kamshi kamar yadda jikin kakansa yake wannan wata baiwa ce daga ma'aikin allah na'am yujalisu aqwaman yana yin kuma za- yana zama yana zama da jama'u wal aswatu turfa'u sautoci kuma ana ɗaga ta saboda tawaru'u annabi yana zama cikin jama'a ana yin ana magana ana ɗaga sauti amma annabi sallallahu alaihi wasallama ba komai baya cewa ni babba ne ba zan zauna cikin mutane ko cikin ƙanana a'a ko kuma in na zauna sai dai a yi shiru wala suwatu turfa'u annabi yana zaune ana ɗaga magana ana hira wanda ya faɗi nasa wannan annabi yana ji sai dai an tabbatar annabi ba ruwansa da ba da bayani ko ɗaukan irin a'a duk magana da za a yi yana ciki to in har ma'aiki zai yi wata magana to sunan wannan maganar hadisi eh a ta muka samu maki su ne ita ce karatun duniya da lahira na'am wa yamzahu ahyanan yana yin barkwanci shine kakaci wani lokacin yuwallifu shi marratan ne barkwanci kamar yadda hadisi ya inganta daga anas kana sallallahu alaihi wasallama yamzahu wala ya ƙulu illal haq annabi ya kasance yana yin barkwanci amma baya faɗi sai gaskiya duk abin da annabi zai faɗa a barkwanci gaskiya ne amma kaga za a yi mutane za su yi barkwanci amma za ka ga a barkwancin akwai ƙarya Eh, ko wani ya dubi ɗan jikan sai ce kai ja can da da kai kamar marmara ai ka ga ya ƙarya kai bai kama da marmara ba ko ko barkwanci ne to wannan irin wannan ake to annabi nasa gaskiya yake Mm, ko kuma wannan da ya ce ya je wani ƙauye da ya je ya gano wani ƙatoton zakara zakaran nan ya yi girman ƙyauren nan a tsaye a'a kai ƙyauren nan ba ce girman kana ko hai to zai ɗan yi dai ƙasa haka daga ƙyauren ya rage kenan sai a kuma ragewa dai ya kuma ragewa har ma ya tashi ya ce zai yi tsawona dai haka ce, rage ne ce, a kuma sai fara to zai haka zakaran da ya gano wani katon zakara ne sharu kato ne ce zai haka wannan zakara a ɗan daɗa rage shi mu sai ce to zakaran nan zai yi haka sai a rage ce kai babban zakara wallahi daga haka ba zan rage ba kaga ya barkwanci ne amma a ciki akwai ƙarya to shi manzo Allah baya haka yana barkwanci manya suna barkwanci zaka ji an yi barkwanci an yi nishadi amma abin da za a faɗa gaskiya ne daga cikin barkwancin da aka rika daga manzo Allah yakan nuna Hassan ya nuna Hussein ya ce Hassan ba shine dan uwan Hussein ba haka ne ko manzo Allah ya ce in aka hada ɗaya aka hada biyu aka- ba uku kenan ba ai ƙarshen gaskiya kenan to haka barkwancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake shin yanzu mumini zai sallah ba gaba zai duba ba gaba zai duba to duk abin da manzo zai na barkwanci za ka ga ya sa nishaɗi da farin ciki amma gundarin gaskiya yake faɗa na'am yuwallifu marratan yana haɗa kawunan mutane wani yayin wa ma haba mulkan bai ji tsoro babu yana ma haba mulkan bai ji tsoron wani mulki ba Kaddu.
mulkan ko mulkan bai ji tsoron mulki ba ko kuma malkan bai ji tsoron mai mulki ba to da mai mulkin da mulkin annabi muhammadu duka bai ji tsoronsu ba sai allah na'am da kaddu wa ɗai sha'anu arfa'u sha'ani na manzo Allah arfau shine mafi ɗaukaka wa ma haƙarar miskina annabi ma haƙarar miskina bai wulaƙantar da miskini ba da ɗai yad'u jami'ahum yana kirayinsu baki ɗayansu yajma'u zal khalqa yana haɗa wannan wa billahi halitta yajma'u zal yana khalqa haɗa ta billahi da Allah maula al khalqi ubangijin nan na halitta duk abin da zai kira jama'a zuwa Allah ne ko me zai ce wa bayi Allah dai na'am wa akramahu al maula Ubangiji Allah ya girmama manzo Allah ajalla karamatin mafi girman nan na wa girmamawa khassasahu kuma ya keɓantar da manzon Allah man lil khalaiqi da abin yanfa'u nan da yake zama amfani ga halittar Allah ka kabdu wani abin amfani ka gani daga halitta to daga manzon Allah ne alayhi salatu salatin llahi Allah ita tabbata ga manzon Allah ma zarra shariqun mutukar mai hudowa da haske ya hudu rana ne ko wata ko tauraro ko lantarki ko wani abu dai mai kyalli ya hudo da haske Allah yi salati ga manzon Allah dadin wa haka gannat hamamatun ko da yaushe kurciyoyi suka yi kuka kutkutkut alal Gusni.
gusni a bisa reshe na bishiya tasja'u tana mai saja'i kut-kut-kut-kut kut-kut-kut-kut ƙarshen ne saja'i to matuƙar kurciya tana kan bishiya tana wannan kukan Allah ya ta salati ga annabi ita kuma kurciya har tashin duniya ba za ta bari ba tana wannan kukan mala Allah ya tewa annabi salati ba adadi ba yankewa Mm.
wa ma ruddu daimu dahari mutuƙar an juyar da zaluncin nan na zamani an sa'atin lazi yuzharifu amdahan daga farfajiyar nan na wannan da yake kawata yabannin manzo Allah Waya- inda an tunkudo zalunci ya zo ya cutar da mai yaban annabi Allah ya juyar da zam- zaluncin ya koma in dai Allah yana juyar da zalunci daga gare ni ni mai yabo to Allah ya salati ga manzo Allah shi ko Allah kullun yana juyar da zalunci da cuta da maita da sharri da keta da hasada daga barin mai yaban annabi ba shehu kaɗai ba kowaye mai yaban annabi Allah yana kiyaye shi yana juyar da duk wani zaluncin azzalumai daga barinsa eh wannan alkawari ne na Allah to mutukar Allah yana yin haka to Allah yi salati ga manzo Allah waya shidu yana sabon waka waya suja'u yana yin saja'i cikin magana domin begen annabi Muhammad wa alin salati ya gangame alayansa wa ashabin da sahabbai ma da kauli shayyikin matuƙar faɗin nan na mai shauƙi shine ni in ya a barkun bada shin walƙiya ne ya bayyana ne na gano wani haske can na hawal marabi'i katarnin wayancan garukan yalma'u yake haskakawa da jawabi ba walƙiya ba ne hasken manzon Allah ne
harful gaini Na.
halil ya arisi inda kawati rabigi tabitu tura'in najma min kulli bazigi wasir yawmahu fa in tabillaka qubatun duwaina sama tuzri bi nuril bawazigi تصلي على خير الأنام محمد فيلقى عليك الهاق من كل دامج لتنزل عن الأكوار وامشي تكرما ومرغ ديدا في الربوع وبالغ وعرض على بير عريش ورومة وتشفي ذليل الناس من كل سائق وشن سارة المرسى في جنب حمزة فتغسى إذا ما جئت كل سابق ترعى رملات الأمين ونوره يريك رياض الهلد في عين فارج ترى مركز الماء ضلال وحوله وزيره من تحت الدروع سوابق عليه صلاة الله ثم سلامه بها تميم كل باق وبادق مع الآل ولا ساب ما قال شيخ علي ليعرس دفا وترابه harful gaini harafin gaini shehu ya ce haliliya ya ku abokai na guda abokina arris aliliya abokina arris ya rurumi inda kahwati rabidi nan wajen kawa a rabiga ina ke tsayawa a shati a nan ne rabiga an ka taho daga maka ka shige badar ka taho ka zo rabiga to shi kenan daga nan sai ka kusa shiga madina an kuma daga madina ka fito kai rabiga to ka fara fita daga madina kenan ka yi hanya sai bada tafiya ne mai nisa kamar a ce rabiga kamar mutumin da ya doshi hanyar kaduna to tamburawa in ka zo wajen to wajen haka za ka ga rumfuna daban-daban guri ga shi nan za ka ɗora shan ti babu amma ma sai za ka shiga ka yi wanka ka kinsa in ka zo shi ne ke cewa to ya abokina ina gaya maka aris dare ya kai dare ka zauna a wato kahota rabiga gurin shanti na rabiga ka yi huta ka huta a nan gurin don ka kusa shiga ka nutsu cikin yawwa
tabitu turayin najma in ka je wannan wurin cikin dare ka huta ka sha ti to ka kwana kana mai kiyaye taurari na sama min kulli bazigi na daga dukkan mai hudowa da haske ba wai za ka je ni kai ka yi bacci kana ji ka kusa kana shaƙar ƙamshin hazara baccin ma ba zai yi sai dai ka kwana don watsakewa da yawaita salati ga ma'aiki har ma ka kai kana kirga taurarin nan daga nan ɗari da ishirin kana kawai saboda tsananin shauki da ka huta ka ƙagara ka ƙarasa
wasir yau mahu tafi yinin nan nasa gari ya waye kama hanya izuwa madina fahimta billaka kai kubbatun ta tafiya dai kana ta tafiya ya- arewa kana yin kwana kana yin yamma ka sa harami a gabanka kai kuma ka fito daga gabas kenan kana ta tafiya fa in ta billaka qubbatun idan qubba koriya ta masallacin manzon Allah wajen ta- ta- in ta bayyana gare ka duwaina sama za ka ganta tsakiya tsakiyar sama tuziri sai ka ainihin wato wato tuziri bi nuril bawazigi ita wannan tuzuri tana wulaƙantarwa biluril bawazigi da hasken nan na masu hudowa da haske haskenta da kurdininta kawai za ka ga yana ya wulaƙantar da duk wani haske Mm.
tusalli ala khairil anami kana ganin ta to ci gaba da salati fara yi yanko sabo ka zama kana mai salati a bisa fiyayyen talikai annabi muhammadu fayilqa alayka alhaq take nan ko ubangiji Allah zai jeho a gare ka Min fatahi kulli na daga damigi.
dukkan mai rugurguza dukkanin wani abu in ba hasken manzon Allah ba za ka ji wani haske ya zo maka komai ya rugurguje ba ka jin komai sai annabi shi ne mu mawaƙa ana hudu ɗaya ka ji baitoci ka kusa shiga Eh, sai sai gaisuwa ka zo dama nan ba ma abin da za ka iya yi in ba salatin da da gaisuwar ba sai baitocin eh, da halittar madinata ya farhati ko Mm.
safarin ciki sallallahu alaihi wasallam ce jiki ya yi tsanani jiwa nake ji ina ta ganin hajijiya ai zance- zancen kuma tafiya wani guri ko aje a yi umra ba ta taso ba ina ka san jaka haka aka kwashe ni sai madina muna danno kai na zuwa rawun dan nan na ganin da ha ba mala da harcin madina ta ya farhati da harcin madina ta ya farhati sai na warke
adilana ma ya maraban bika adilana da kaji wasu ake warke na'am litanzil anil akawari idan ka zo ka matso jan to sauka daga barin abun hawanka wamshi takarruman yi tafiya a ƙafanka takarruman kana mai girmamawa ga ma'abocin wannan hasumiya shine annabi muhammadu wa marrihu daidan idan ka shiga ka lirubudi goga kudu kukinka da fuskarka a gidajen katangun manzala wa baligi ka kai mutuka ba fa da wasa ba ka kwantar da kanka ka goga eh ana jin ka ana gani annabi alaihi salatu wasallam
wa arrid ala bi irai arishin sannan ka je kai ziyara kuma za ka je ka sauka a bisa rijiyoyi guda biyu biru arisi da biru rumatu fatushfi galilal nafsi in ka je za ka warkar da ciwon nan da illan nan na zuciya domin wannan rijiyoyi duka manzon Allah ya yi amfani da su ya sha ruwa cikinsu min na kulli sa'igi daga dukkan mai daɗin shigewa maƙogoro wa shimsu haratal malsa'a sannan ka shaƙi fan dutse mai santsi fi jambi a hamzatin janibin sayidu na hamza ɗan abdulmuɗallabi baffan annabi shine uhudu fatqusa idza ma jitaha idan ka je uhudu kai ziyara kaga dutsen kai ziyarar nan to in kai ba in kai bako ne shikenan sai ka dawo amma in kai ba bako bane in ka fito ka komo ka hau titi ka gewaya za ka dawo ta bayan dutsen za ka je jabalil misk inda aka kai manzo aka ajiye lokacin yakin uhudu wajen yana nan duk da sun kange sun rufe sun toshe da suka ga ana shiga a balle kogon da aka ajiye annabi sannan aka ji masa ciwo a uhudu yake kamshi har gobe in ka je sai suka toshe gurin aka sa kwalta mutane suka je suka balle aka suka kuma toshe suka ga toshewar an kasan mahabiyawa sai suka gewaye gurin yanzu da wata waya an kange amma dai mu mun je sai mun gewaya sai mun ga wajen sai mun yi tawassuli kuma kana zuwa wajen tun daga kana yo kwana ma za ka fara jin amshin nan ne sai ubai da suka kai da sai na aliyu bin abi dalib in aka haura aka kai suka je suka ɓoye ma'aiki dan yaƙi ya kai yaƙi ba abin da kuma ake nema ko mm-mm, ya za a yi kawai ma'aikin allah ya tsira aikin da ya rage kenan yan kangewa da yan ɗaukan ma ma'aiki take an kaka- an kaka- an karkashe su sai sun rage sai su kaɗan to su kaɗan ne suka shawarta maza maza idan wannan ya ɗauki ma'aiki ya gudu ya tafi da shi sai wannan ya bi wannan ya ji ba su taho sai su ko sai da suka haura bayan jabal uhud bayan can bayan wajen yana nan yanzu ba kuwa sai baddu suna nan a nan gurin ana tsoron wajen ne misali da ike dutsen kuraye suna tahowa nan uhudu in ka shiga har yau kura na nan sai ka ru- sai gudu Yamma, to su kuma ƙauyawa na ƙauyen ƙayayyo na can ƙarshen cikin irin wajejen hanyar tabuka nan na ƙauyukan madina su kuma suna neman kura ne su ci saboda haka su suna nan gindin wajen kawai kura ta kuka su kama ta na ce kura a wannan wajen ta fito aya mu sai mu ci daga jabalil miski a halalan ɗayyawa a ce kai bandu ku karɓi hadiya a mai da kai a dinga cin kura saboda wajen da albarka yake na'am fatkusa idza ma jitaha idan ka je mata ita uhudu wato za a tufatar da kai kulla sabigi duka dan tufafi mai kaurin saƙa na girma da mutunci saboda albarkacin manzo Allah tara haramal hadil in amini ka je madina za ka ga haramin hadi mai shiryatar da bayi wa nuruhu ce ka ga haskensa haramin yurika riyadul zai khuldi ganar da kai dausayin aljanna min aini farigi kana cikin ainihin faraganka ba mutuwa kai ba ba su ma kai ba ba wani hali ka shiga ba za ka ganka a aljanna balo-balo shine za ka je ka ga rauda an rauda ma bai na baiti wa mimbari illa raudun min riyadul jannati to in ka je nan gurin za ka ga aljanna a ainihin faraganka Eh, shine shehu yake cewa wa da hulu jannatin na'imi walam amut Hmm.
biyumni habibi za ku mu gayatun ni'am ni gani ina shiga aljanna kuma ban mutu ba na samu haka ne da albarkacin annabi muhammadu ka san ana allah ka samu a aljanna ai in an mutu ake nufi to don tsananin samu kuma kular allah da mu sai ga ma aljanna tun ba mu mutum ba shine shehu ya ce za ku mu gayatun ni'am kai mutuka kenan cikin ni'ima idan ka zo rauda ta ma'aiki ka shigo ga ɗakin in ka to nan ga bambaran to nan wajen shine rauda kana shiga za ka gane ka shiga aljanna ba wai wani labari za a baka ba za ka ga wato irin yadda mutane suke ta shiga gurin nan su shigo su shigo su shigo su cika wajen kuma ya ɗauke duk wanda yake zuwa ya san haka kuma duk zafin ranka duk fitinar mutum ko me za a yi ma a gurin baya iya baya iya komai mutum na sujada wani zai tako kansa za ka ga saboda ba- a gurin fada ba ma ba fada zuciya ce ta saboda an shiga aljanna eh ai aljanna ba fada Mm, haka za ka yi ta ganin abubuwa na ajaibu Mhm.
tara marqadal mahid dalali idan ka shiga haramin hadi za ka ga makishin makishin gida ta yau ta mai sharar kafirci wa haulahu a daura da gefensa wazirahu waziransa guda biyu sai da na abubakar siddiqu da sai da na umarul faruku min tahti duru'i sawabigi ta ƙarƙashin wato silken nan mai mai kyakkyawar saƙa shine koren mayafin da yake lullube da ƙabarin ma'aiki sannan kuma daga ƙasa sai ka gani rabin ƙabarin ma'aiki ne sai ya kawo kamar rabi ko kuma ya ɗan haura rabi da kaɗan ƙasa sai ƙabarin sai da na abubakar ya fara taki tsakaninsu bai fice kamar ƙafa ɗaya biyu ba haka sai kuma gaba kaɗan ya ɗan fi faɗi ya yi ƙasa shi kuma rabi na sai da na umaru ya fara Eh, haka haka suke don sai da na abubakar da sannan aka- aka binne ma'aiki alaihi salatu wasalam a ɗakin sayida aisha bata bar komai ba a ɗakin ta dai nan take komai kabarin manzon allah sayida aisha tana nan ko ba abin da za ta ɗauko nata ta sa sai ta zo ciki ba ta komai sai tana tare da kabarin annabi har ma in ta yi wanka ta shiga ciki ta shirya a gurin oga to shine bayan sayyidina abubakar an binne shi sai ya zamanto bata daina ba tana shiga tsakanin kabarin babanta da mijinta ta huta ta yi zikiri nan take komai ko irin ma gyare-gyare na mata nan sai da aisha take yar gata Allahu akbar to lokacin ana nan sai na umaru kaga waliyan Allah su komai Allah yana bude musu bayan ya hau hilafa shekara ta biyu garo yake sai ya zo ya tambayi sai da aisha ce yana neman wata alfarma ko za ta yi masa ta ce amirul mumini na kome kake so zan maka ma sai ya ce so nake ki min izini ɗakin nan naki da annabi da babanki suke a ciki ina so ki min izini a sa ni a ciki to kaga a nan mene ba karama ba ce an duk wanda ya kalli ɗakin ya ga yadda take a ciki sha za a yi abin da yi saura a ciki ita za a binne sai ce yana son haka ka gani ƙulubul arifi da laha uyunu tara mala ya rahul mufsiruna masu kwalakwalan ido ba sa gani abinda waliye suke gani shugabannin waliyan Allah na wannan al'ummar sai na umaru sai na abubakar kaga sai nema ta ce ta ce masa to ka saurara kaɗan saurare ni kaɗan da sati ya zo sai ta kuma zuwa ya gaishe ta ya ce ya maganan nan ta ce ah bari sai gobe gobe ta yi sai na umaru ya zo ya gaishe ta ta ce ta yi izini duk sannan ka cika za a sa ka a nan ta a nan mai ka gane Shehu.
kaga ai shi kaga ya riga an ganar da shi zai tafi kafin ita ita kuma tana lalube daga ma'aiki a sa- a tabbatar mata ya abin yake da aka tabbatar mata eh shi zai tafi sai ta ban masa ta ce a sa shi a wajen to shine suka zama wato guda guda uku kenan dama kuma mun ji mafarkin sai da aisha ko wanda imam al-jazuli ma sharif Allah ya kara masa ya yarda ya kawo wannan ruwayar a cikin dala'il ko ta yi mafarki sai da aisha wata rana ta yi mafarki ta ce a ɗakinta ta ga taurarin watanni guda uku masu haske sai ta ga ɗayan babban sai ta ga mai binsa bai kai shi ba sai ta ga mai bin ɗayan kuma bai kai shi ba amma ta- watanni ne suna da haske sosai amma fa na farkon nan babban ya fi haske na biyun ya fi na ukun haske sai ta gaya wa babanta sai na abubakar sannan ma'aiki na nan sai ya ce da ita to kin ga mafarkin nan ki yi shiru ki bar magana ana nan ana nan ran da aka binne ma'aiki a ɗakin aka wayi gari laraba an binne ma'aiki da asibahi da aka, aka gama komai ana cikin wannan yanayi sai sai na abubakar ya kirawo aisha Allah ya ƙara mata yarda sai da aisha haza wahidun min akamariki salasa mafarkin da kika yi na watanni a tsakar ɗakinki to ga ɗaya daga cikin su uku nan wannan shine ɗayan annabi muhammadu kuma shine babban sauran kuma ki rike ai ta za ta tafasa da aka gina sayar na abubakar sai ta gane ta ce to ga na biyu sannan aka binne sai na umaru ta ce taurari watanni sun cika to annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa ciki sai su ita sai da Aisha da da ta yi wa Fati Allah ya ƙara rahama gare ta tana can baki a cikin alul baiti suna nan tana nan kusa da kabarin Sayyida Safiya suna tare kabarin Sayyida Hafsatu duk suna nan kana shiga baki a hannunka na dama nan dan tudun nan to duk mutum gidan annaba ne akwai wani kabari aka nuna ake cewa na sai da fadima ba nan ba ne ba sai da fadima ba ce ita sai da fadima wannan ɗakin na sai da aisha a can bayansa can bayan akwai wani ɗan loko kamar yan rumfa A nan ne aka binne kabarin ta na nan Eh, amma duk wanda zai je madina ce zai zai tafi baki'a ziyarar sai da aisha sai da fadima to s- nan ne yake sai da sai dai ali ne ya hikima ya yi dabarar da ya sa ta a nan amma aka yi taro aka tafi kuma can kamar an yi mata kabari a can amma ba a can take ba a nan take in sa ka yin shi a za su yi can suna ta abin nan amma tana nan cikin ɗakin da babanta annabi muhammad ya yi mu mun ji har can har gurin mun shi mun shi ba na'am alaihi salatullahi salatin allah ya tabbata ga manzo allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa biya hatami min kulli bagin bai an hada injiniya ko bai an hata ni bai na kai muka ga kabarin fadima ko bi'a da albarkacin salatin nan ne nake min tsaruwa kulli bagin na daga sharrin dukkanin azalimi wa madigi da mai tauna naman mutane mugu mai yi da mutane da albarkacin salatin mu ne na tsaro daga barin sharrin Allah mu ma ka tsare mu na'am alayhi ma al'ali salati tabbata gare shi da alaye masu girma wal ashabi ma qala shayyukun na'am wal ashabi yawa da sahabban manzon Allah alayensa da sahabbansa ma qala shayyukun wata faɗin nan na mai shauki cikin manzon Allah shine ni ya haliliya arris ce ya kai abokina ka tsaya ka yi rurrumi ka huta inda kahawati nan rabigi wajen shan ti na rabiga ka ɗan kurɓa domin ka kinza ka shirya shiga kamara wajen ziyarar annabi harful fa'i nan كفعني شرور الجن والإنس من نفع دج البغي والأسواء بالنور مصطفى كفعني مكر الماكرين وكيدهم كفضر والبعثاء عني والجفا وألزمني ذكر الحبيب وملأه عليه صلاة الله ما شارق خفا عليه صلاة الله كالغرم ولا سعى وكالرمل ولا أراك ما دام مقتفى وكالقدر والمقدار بطنا وزائرا مدى الدار يا من قال لي كل ما اصطفى محمد عبد الله سيد خلقه وسلم عليه وارحمن وشرفا تجلى له الذات العلية ساذجا وعين الأمى والدمس مودا ومتعفا فتممه رب كريم أهبه وأكمله هيسا ومانا وضعفا أبعه وعزه وقرب ذاته لحضرته العليا وعاد ونيفا فأول توحيد وأول قائم تجلي ذات الحق ذا زهر رفرفا وأول موجود وأول خادم وأول معلوم ودي ووجيفا وأول مذكور وأول ذاكر وأوفل ناهر كان سريا مشرفا فأعطى لكل الخلق كل فواضل وأعطى لأهل الفضل فل ونفنفا به بان سر الكائنات فآدم فنوح فإبراهيم فالكل أتهفا فموسى فعيسى ثم هب محمد به يضيف حمل الأمانة والوفاء na'am حرف الفاء arafin fa shehu ya ce كفاني شرور الجن man na fadu Bagayi.
jalbagai wannan da ya kora duhun nan na zalunci shine annabi muhammadu wal aswa'i da munanan munane بالنور مصطفى da bin nuru da haske shine abin zaɓin allah to kafa Ni shirurar jinni.
ya isa mun sharrori na aljanu والإنس da sharrori na mutane duka annabi muhammadu ya ishe ni ya kore mun ya tsare ni كفاني sharrin sharrin aljani kuma da duk sharrin mutum babu babu matsala annabi ya kore ba su ba shehu Allah ka tsare mu آمين na kafaniya makaral makirina ya kuma isan min makircin nan na masu makirai yan Wakai.
makaru waka Yahum.
da kuma kaidin su kafa darra ya isan min dukkanin mushkiloli da tsanance-tsanance na illoli da cututtuka wal ba'sa da kuma munana munane Anniya wal jafa.
shi ne tsanance tsanance kowane iri ne annabi ya isan mu wal jafa da jafa'in masu jafa'i duka ya isan mu wa alzamani zikra alhabibi wa zamani sai ya lizumta min zikirar habibi matan masoyi annabi muhammadu wa madahu da yabansa alayhi salatu llahi latin allah ita tabbata gare shi ma sharikun khafa mutuƙar mai hudowa da haske ya ɓuya Allah to yi ta salati ga manzala alayhi salatu llahi ko da yaushe rana ta fito dare ya yi ta ƙoba ta yi duhu ko da yaushe wato fitila ta kama in ta mutu ko da yaushe ka ɗauke wuta yara su ce laifa ka ɗauke Allah duk sannan wani abu mai haske ya mutu ya kauce Allah ya salati ga manzon Allah duk sannan wani abu mai haske ya kama ya haske Allah ya salati ga manzon Allah kuma lokacin da hasken ya kama Allah ya ta yi matuƙar hasken na ci sannan ya mutu ake duhun Allah ya ta salati matuƙar duhun yana nan saboda ka san adadin da da yawa na'am alaihi salatu layi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kalkabri kamar adadin dugon ruwan sama wal hasa ko kuma kamar adadin tsakonkwani wa karramli Allah ya salati ga manzo Allah kamar adadin rairayin duniya wal auraki Allah ya salati gare shi adadin nan na ganyayyakin bishiyoyi duka na duniya ma dama muqtafa Allah ya taka gare shi mutukar ya dawwama abun bi sallallahu alaihi wa sallama wa kalkabri Allah ya salati gare shi gwargwadon kadarinsa wal miqdari gwargwadon alfarmarsa wajen Allah badanan baɗini wa zahiran zahiri madaddahari mutukar zamani Allah ya taka ga manzo Allah ya man qada li kulli masbafa Ya wannan da ya jawo dukkanin abin zaɓi gare ni shine annabi Muhammadu ko Allah to ya ta yin haka gare shi muhammadu annabi Muhammadu abdullahi bawa ne na Allah sayyidu kuma khalqihi shi shugaban halittar Allah ne wa sallim alaihi Allah ka yi salati gare shi warhamanna ka yi jin kai ga manzo Allah wa ka sharrifa kuma ƙara ɗaukakawa ga manzo Allah tajallallahu zatul aliyatu Zati na Ali na Allah ta bayyana lahu gare shi Fazijan.
tsantsar bayyana na zatin Allah.
wa ainul ama Idaniya ta makanta wa da damsi idaniya ta shafewa bugu ɗan abin baiwa ce an ba da ita ma ba ta nan balle ma ta gani balle ta gane.
wa muthafa Kuma abin tsarabantarwa ce. Kamar abu ne za a yi aka ce makaho ya tashi ya fita kai ya gani. Dama baya gani. to ya daɗa fita to haka fahimtar halitta da zuciya da gani na ido haka yake alaƙar tajallin zatin Allah ga annabi Muhammadu da bayyanarsa gare shi haka yake da kaunu Mm, kamar maganar nan ce wai aka ce wai wai- wai makawo ya ce aikin banza harara a duhu to sh- to hararar a duhu kuma a ce makawo ake harara kaga bugu da ƙari to mutan wa muthafan abun baiwa ne an ba da ita ta bar gurin mutafar an yi tsarabartarwa da ita saboda haka babu zancen ta gane ya aka yi lamarin sai Allah
fatamamahu rabbun Rabbun karimun karimun ubangiji mai girma tammamu ya ciccika manzon Allah na kowane janibi ahabbahu kuma ya so shi sanda bai yi wa waninsa ba wa akmalahu hissan ya cika shi gani na kuru-kuru babu kamar manzon Allah wa ma'anan ya cika shi na ma'ana da sifofi da akhlaqu duka babu kamar manzon Allah wa da'afa kuma yin ninninka cikawar da yi masa yin ninka ya kuban ninkawa
habahu ya bashi wa ajdahu ya kuma yin baiwa gare shi wa qarraba zatahu li hadratihi al-aliya ya kusanto da zatin manzo Allah izo a fadararsa wacce take mai girma madaukakiya wa a'ada ya kuma bashi wa nayyafa ya ninninka masa ya bashi ya bashi baiwar Allah da annabi sai shi har ma Allah ya tabbatar da cewa zai ba ba- baiwa ma tukuna ya rasulallah ya ce a lahira zai bashi zai bashi har sai ya ce ya isa wala saufa yi ka rabbuka fatar ba
huwa awwalut tauhidi awwalu tauhidin shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine farkon mai kadaita Allah wa awwalu qabilin shi ne farkon kabilin tajalliyar zatin Zatil haƙi.
shi ne farkon mai karɓar tajallin zatin nan na Allah zahazaha za'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya kusanta ya rafrafa kuma dai kusanta habara Allah
wa awwalu mawjudin shi ne farkon mawujudin abin samarwa daga halara Allah wa awwalu khadimin shi ne farkon kuma mai hidima ga hadara Allah wa awwalu makhdumin shi ne farkon wannan Allah ya yi wa hidima udi'a da ake bi wa uthifa kuma aka yi tsaraba da baiwa gare shi wa awwalu shi mazkurin ne farkon abin ambato wajen Allah wa shi awwalu zakirin ne farkon sannan kuma wanda ya ambaci Allah wa aufala na hirkan shine ya cika baiwa ya zo mana da wato baya baya gare mu daga Allah sariyan yana mai wato kyawawan ɗabi'o'i musharrafa abin girmamawa sallallahu alaihi wasallama ba'ada li kulli khalqi kullu fawadili annabi muhammadu shine ya bayar da dukkanin faraloli ga dukkanin halitta baki daya wa'ada li alil fadli fadlan ya kuma yi baiwa ga ahalin farala ya ba su farala wa nafnafa ya kuma ninninka ya kara musu su da shine imani duk wani mai imani da tasalimi daga annabi ne sai kuma abota imani sallallahu alaihi wasallama shine yake kara mana imanin Allah ka kara mana Amin.
na ibana sirrul da kainati manzon Allah ne sirrin nan na kasantattu ya ainihin bayyana fa adamu kaga annabi Adamu fa nuhun kaga Nuhu fa ibrahimu kaga Ibrahimul Khalilu wal kullu athafa kowanne daga ciki manzon Allah ya tsarabantar da su da alkhairu da mukamai ma'ana duka shine ya ba su fa musa annabi Musa kalimullahi fa isa da Isa kuma ruhullahi ثم هبي محمد sannan kuma masoyina muhammadu به وقفوا حمل الأمانة da shi ne aka ba su wato tsarabantar da su ɗaukan amana ta nubuwa da risala والوفاء da cikawa da annabi muhammadu da- da annabi ibrahim musa da isa ulul azami da har da shi manzon allah to an ba su annabta da iya ɗaukan annabta da cika alkawarin annabta da saƙon allah bihi da albarkacin annabi muhammadu kuma annabi muhammadin can da aka bayar na can bihi din nan shine bihin na nan kuma da shi yake komai kuma shi kadai ne tun anan za ka gada ma'arifa don kan mutum ya je ya rikice sai da abokar da aka ce bi ma'arafta rabbaka me yace arabtu rabbi bi rabbi walau la rabbi ma arabtu rabbi da Allah na na san Allah kuma ba dan Allah na ba ba zan san Allah nawa ba kuma ɗaya ne to wayannan ulul azamin an ba su annabta an ba su iya daukan annabta dan albarkacin annabi Muhammad kuma a cikin har da annabi Muhammad na وما رئ من خير الأنام محمد ba a gani ba daga fiyayyen talikai annabi Muhammadu سوى ذله face inuwarsa ما هي الزلالة mai shafe inoyi مثقفة mai miƙar da halittar Allah inuwar ita ce ta aikin Eh, inuwa shine abin da wannan kisar mashhuriya ta waisul karni ko da- da- da izo lokacin manzala ya ba da wasu cewa fa zai zo fa akwai wani mutumin Allah zai zo idan ya zo ku nemi yi muku addu'a shi tabi'i ne saboda haka lokacin sai na abubakar ya ta bincike manzala ya ce a musulmul hajji zai zo sai na abubakar ita binkitawa a duba don su fassara annabi ya faɗa ce baƙi ne mai babban kai gajere mai idanuwa haka mai tawaru mai kwantar da kai in kun gan shi ku nemi ya karanta muku fatiha ya muku addu'a to sai na bakar har ya koma ga Allah yana ta bincike bai same shi ba sai na umaru ma har ya koma ga Allah bai same shi ba a sai na umaru ne ya same shi a je a duba a lokacin hajji a duba nan a ba gai wata shekara sai aka zo aka duba aka zo da mutane kala kala kala kala mutanen aka zo ba su ba su aka sai aka ce akwai mutanen ƙaranu sun zo sai aka ce sai amirul mumini na yana so zai gansu yana binciken wani mutum sai manya-manyan masu sarauta da masu gudun suka shiga shikenan aka je aka zauna sai na umar duk ya duba ya ce ba wanne yake nema a cikinsu babu shi sai aka ce ai akwai sauran wani bawansu da yake can ina wajen dabbobi sai babban nasu mai hali ce kai manya na neman manya na neman manyan mutane sai na umar ya ce a kirawo shi ma sai sai na uwaisu karni ya shigo da irin tafiyar da manzo ya bada da irin sai ya shigo ya busu busu ya sha wahala yana ta fama da dabbobi bawa ne sai da ya taho ya taho sai ya zauna gaban sai na umaru aka yi tsit sai na umar ya kalle shi suka haɗa ido irin kallon indiyan nan
ƙara lafiya suka yi haka suka yi ƙir da juna sai sai na umar ya ce wannan shi ne sai ya ce eh ni ne haka suka yi. to shi kenan sai hirata sai ya ce ku ai shi nake nema shi manzo Allah ya ce nemi mu nema Allah na gode ma da ya zo a zamani na to shine suna tattaunawa akan maganar manzon Allah to shi ya fara faɗin wannan magana ya ce ku duka ba ku ga komai ba dangane da annabi Muhammadu ba wanda ya ga komai duk abin da kuka gani da zaman da kuka yi da shi inuwarsa kuka gani hakikarsa ba ku ganta ba ba ku santa ba sai sai na umar yadda ki kirjinsa ba mu san shi ba yace hatta ibnu abi ko hasana abubakar gaba da gabanta subhanallah sai ya ce hashi walau ibn abi kuhafata ba wanda ya san hakikarsa sai Allah sai suka fara tattau sai ce a'a ba ca in zo mai hira mai magana ba ba ya ce ku nemi muku fatiha ba sai ya ce haka ne sai ya fatiha ya tashi ya fita ya koma koma gindin raƙuma ya zauna shi sa ka ce kar ku laƙanta kowa an kuka gaba ku san yanin shi ibrahim ma yi mana magana ko a nan kano ya ce kar ku dinga wulaƙanta sahalok kaga mutum ɗan ƙwaya ko ka gan shi musu musu ka ce ba komai ba ne kada girmama bayan Allah an ce wannan ma shi ne ya zama suka girmama shi aka sanadi ya ce a yan tashi ya yi ta kuka ya ce shi baya so yanci yana samun ladan Allah na bawan Allah ne shi kuma yana samun lada na hidima na iyayen gidansa kuma a ce za a yan tashi baya so ina jin wai sulkarni ai sai daga karshe da gida da tsufa can karshe da kyarma aka yadda ya ke yadda ya karɓi yanci saboda tawaru shi sa ake kullum na faɗa na ce malamai a cikin wato ilman musdalahat suna magana a tabi'ai wane ne babba wa ya fi kowa a tabi'ai wani ya ce katadata wani ya ce mujahidu wani ya ce ibnul musayyibi wani ya ce ga sunan dai na fi unewa ni dai na ce a gaskiya mu a ganin mu shugaban tabi'ai uwaisul karani ne saboda allah man ladabi shi ma'aiki ya faɗi siffarsa ya faɗe shi kuma ya zo ga yadda aka a wannan kada ya isa ya zama president president ko to allah ya kara musu karama Amin.
na'am bigari hira'in shehu ya ce agogon hira ne kada ta tukuri salatun manzanci na saƙon Allah hakika ya zo wa manza Allah minallahi daga Ubangiji ta'ala mama ko ja'ahu da muta'akkifa yaushe saƙon Allah ya zo masa ya same shi a kife yana mai ibada ga Allah faja'a naziran ya zo wa bayi yana mai gargaɗi da azaba ga masu saɓon Allah da'iyan yana mai kiran bayi zuwa Allah wa mubashiran yana mai bishara da aljanna da alkhairi ga masu imani masu bin Allah wa arshada man qad kana wa qablu ta'assafa arshada yana shirina shiryatar da man qatta asaba Safa.
wannan da ya bata lokaci kabulu tun gabani tun gabanin zuwansa wannan ya bata lokaci da bautar gumaka da shan giya da fyaɗe da fashi annabi ya zo ya shiryatar da su arshada Mhm.
wa salla sai ga shi ya yi sallah wa sama saifa wasama saifa ya azumci bazara hajja Wannan mujahidan fa'ilin ina can gaba fa na'am ya shiryatar da wani don lalatacce ya shirye amma wasalla sai ba da example ɗin ibada da addini da bin Allah shi manzon Allah ya umarni a yi sallah kuma amma sallah fa'ilin yana gaba wasalla ya yi sallah wa sama saifa ya azumci bazara wane ne muhammadun je hajja ya yi hajji mujahidan ya yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah wa zakka ya ba da zaka wa shada ya dina kururu rubuta addini ya ɗaukaka addinin musulunci والكون ثقف ya miƙar da halitta ya wayar da kanta وجاهد فهرا ya yaƙi ƙabilar nan ta fihiru عند a بدر nan abadar محمد
fa'ilin kenan muhammadu sallah نعم